وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى ساكدا واتشكين درسمو دميكي قباتر دشي عنا مسلاتي من البركة أيضا من اللوكتي بأن سلع أصبع ندولانا الخميس wanda yau yana daidai da 25 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan daya watan Januwari miladiyan Annabi Isa dan Maryam 2026 wanda muke karanta wannan littafi mai albarka na Mukhtasaru Sayyidi Abdulrahman wanda aka fi sanin sa da Al-Akhdari ko Ahallari To, wancan karatunmu wancan sati mun ɗauko bayani akan abin da ya shafi abubuwa guda uku wanda wanka yake wajaba a kansu. Abubuwa guda uku muka ce jibul gusulu min talatati ashiya abubuwa guda uku wanka yana wajaba an sun faru sai an yi wanka kafin a ya ɗauke najasar su ko ƙazantar su har muka ce shine yake gwada maka cewa alhadathu qismani a hadasi abu mai karya tsarkin mutum ya kashi kashi biyu akwai alhadathul akbar akwai kuma alhadathul asghar wanda muka faɗi waɗannan abubuwa da suke sabbaba sai an yi wanka akwai aljanabatu na farko wal haid wal nifas to mun ɗauko bayani akan aljanaba wancan satin saboda haka zai kawo maka su a jajjere to sai muka tsaya a daidai wani guri to sai dai ɗan ƙarin bayani kaɗan wurin wasu malamai su suna ganin cewar abubuwan da suke sabbaba a wanka ko kuma suke saka wanka ya zama wajibi ba ukun nan kaɗai ba ne wasu suna ganin akwai wankan mutuwa da gusul mayit yawwa wankan mamaci shi ma wajibi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yar shi a Zainab ta rasu yayi umarni da cewa ai mata wanka har ma yace ayi sau kaza a saka magariya in an zo so kaza da kuma turare yawwa to wasu suka ce tunda umarni yayi suna ganin shi ma wankan mutuwa wajibi ne sannan wasu suka kara da cewa haka al-ghusl dukhulul islam wankan shiga musulunci idan mutum zai shiga musulunci zai karbi kalmatul shahada kalmatul haqq to zai yi wanka shi ma shi kuma su ma sun kawo hadisi akwai wani hadisi na thumama manzo Allah sallama lokacin da aka kama Sumama fursunan yaki ya ga zai musulunta to shine annabi ya umarni da cewa ya je wanka to da ya wanka ya zo yayi sallah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce laqad hasuna islamu akhikum a musulmin dan uwanku yanzu ya kyautata to wasu suka hada haka wasu kuma suka ce a waɗannan guda biyun su dai sunnoni ne masu ƙarfi wallahu ta'ala alam amma dai waɗannan su dole sai an yi su to sai muka tsaya a daidai gurin da ya kamata a ce mun tashi faslun wani fasali zai magana akan mawani'ul janaba in da mu tashi shine mawani'ul janaba abubuwan da janaba take hanawa idan akwai janaba a jikinka to abubuwan da janaba ba za ta baka dama ka yi su ba in akwai janaba a jikinka sai yace la yahillu lil junubi dukhulul masjidi la yahillu lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba wanda akwai janaba a jikin shi shiga masallaci wala qira'atul qur'ani hakanan baya halatta ya karanta alqur'ani illa al-aya sai dai aya dan daya haka wa nahwiha ko kuma makamacin aya dayan daya biyu dai haka litta'awuzi dan neman tsari ya tsara kansa daga wasu abubuwa wa nahwihi da makamancin neman tsarin misali kamar magani sai ya ce wala yajuzu liman la yaqdiru 'ala al-ma'i al-baridi kuma baya halatta ga wanda ba zai iya aiki ba shi da daman aiki da ruwan sanyi an ya'tiya zawjatahu ya zakkewa matarsa iyalinsa hatta yu'idda al'ala har sai ya nemi ya tattali kayan wato ruwan zafi illa an yahtalima sai dai idan mafarki yayi kawai ya tsinci kansa yayi mafarki ne to falashi alaihi shi wannan babu laifi a kansa to a yace la yahillu lil junubi dukhulul masjid baya halatta ga mai janaba shiga masallaci wannan shi akwai wani hadisi na ummi salama ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tace manzon Allah sallama dakhala fi sarhati hada almasjid annabi tana fada labarin ce annabi ya shiga cikin ƙwaryar masallacin nan fanada bi a'la sautihi sai ya kira da sautin sa mafi daukaka yayi kira da karfi yace innal masjida la yahillu lil haid wala junubin lalle masallaci baya halatta ga wanda yake da janaba ko kuma wanda yake da haila a jikinsa to haka suka ta kawo wannan hadisi ɗaya daga cikin matansa ummi salama radiyallahu anha to sai dai wannan malamai sun yi ta kai komo sun yi ta kai komo misali mai janaba shi zaka iya ba shi aya Allah tabaraka ta'ala yana faɗa ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala jurban illa abiri sabilin hatta taghtasilu Allah yana cewa ya ku wanda kuka imani kar ku kusanci sallah ma'ana kar ku zo ku ce za ku yi sallah wa antum sukara kuna cikin halin maye kun sha kayan maye kuna cikin maye yawa kar ku zo sallah a wannan lokacin hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke fada saboda wanda yake cikin maye bai san me yake fada ba ya riga hankalin shi ya gushi wala junuban illa abiri sabil haka nan wanda yake da halin janaba a jikinsa shi ma kare ce zai zo masallaci ko zai zo ya kusaci sallah illa abiri sabil sai dai in mai ketare hanya misali ka bi daga wannan hanyar masallacin ka fita ta can to shi wannan malamai sai suka ce haka ne to amma a daidai lokacin da ya zamanto misali janaba ce ta auku da kai kuma ka riga ka dauke ta da taimama wanda muna zuwa babun sa shi ma insha Allah to shi ma wannan babu matsala domin ita taimama zamu zo mu ji mecece kuma yadda take zama a madadin arula ko wanka na wani lokaci zamu zo mu ji ta to wannan shine amma kamar ita mai haila sai malamai sai suka ce to ita mai haila idan ya zamanto da ta shigo masallacin za ta ɓata masallacin to ba a ba ta dama ba amma idan ba za ta ɓata masallacin ba to ya halatta ta shigo ta yi wasu ɗauki ilimin mukanta wasu lecture ake yi babu laifi yawa domin a wancan lokacin kaga zamanin manzo akwai talauci da sauransu sai ga mata irin masu jinin ciwo da sauransu ga har yana diga yana abin nan to shine idan za ta shigo da ta talwisin masallaci ta ɓata shi da wannan jinin da yake tattare da ita to shi ba a ba ta dama ba amma idan dai ya zamanto ba za ta bata shi ba za ta kuma kamar irin wannan zamanin da muka ci gaba zamani na tsafta da dukiya da mata baka san mata tane ba babu wani matsala za ta iya shigo haka malamai suka ba da fatawa to wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa shi malam sai ya ce wala hillu lil junubi dukhulul masjid sai ya ce wala qira'atul qur'an haka nan baya halatta ga mai janaba ya karanta alqur'ani karanta shi ba ma wai taba shi ba karanta shi to shi ma wannan akwai wani hadisi wa in kana alhadithu da'if hadisin yana da rauni manzon Allah sallama yana cewa la taqra'u alha'id wala aljunubu shay'an min alquran me janaba ko me haila a jikin shi ko me haila a jikinta karta karanta wani abu na alqur'ani to amma wannan hadisi ne na tabarani amma sun illata hadisin suka ce hadisin yana da rauni sai dai sai suka kawo wani hadisi na Abdullahi dan Abbas sai suka ce hadisin yana da dan karfin wannan domin Abdullahi dan Abbas yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una alqur'ana fi kulli halin ko ala kulli halin illa junuban ko illa an yakuna junuban annabi ya kasance yana karantar da mu qur'ani yana koya mana qur'ani yana karanta mana qur'ani a kowane yanayin shi sai dai in yana halin janaba sai dai in yana halin janaba to kaga yana karfafa maka da cewar kenan mai janaba karatun alkur'ani a wajen shi wani abu ne wanda yake daban wallahu ta'ala alam yawanci malamai sun illala sun sun da'afa hadithan yawancin su to amma malam shi ma da ta sai ce maka illal aya sai dai aya daya misali wani hauya da kamannin aya dayan shi ma sai ce litta'awud dan neman tsari misali da janaba a jikinka da haila a jikinki neman tsari qul a'uzai misali ayatul kursi misali amana rasul duk dai da wasu ayoyi na waraka misalin ka dauka ayatul shifa babu laifi mutun ya karanta su ayoyi na waraka na qur'ani ka dauke su misali zaka yi magani da su zaka yi ta'awuzi da su a'a kwanciyan bacci za a yi azkarun naum za a kwanta za a yi azkarus sabahi wal masatin da akwai wasu ayoyi na qur'ani wasu mahasurori kamar azkarun naum kuma babu wanda ya hana mutum mai janaba a jikin shi ko mace mai al'ada ta yi azkarun nau to kaga wannan shi shi yasa malam sai ce maka illal aya wa nahwiha sai ce li ta'awuzi dan neman tsari kaga azkarun nau neman tsari kake saboda riga kafi ne wa nahwiha da makamancin wannan din so saboda dai a takeice ya alatta waɗansu daga cikin sashin ayoyi ka karanta su kana halin janaba wannan du ana so a gwada maka wato girmamawa ne irin na wato addinin musulunci ka san tsarki yana da matukar tasiri a rayuwarka karka dinga zama cikin tsarki da yanzu nan aka sake shi aka ce masa da wannan jama'a za sai wani sai ya wuni ba ruwansa ka san jama'a wani Allah ya jarrabe shi da iya sakaci yawa to amma tun wuri ka ji abin da ba za ka yi ba sai ya ce maka wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'i al-baridi baya halatta ga wanda ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba mutum ne ya san cewa shi baya iya amfani da ruwan sanyi saboda shi jikin shi baya daukar ruwan sanyi akwai wasu kana amfani da ruwan sanyi za ga mura ya kama ka ko kuma wani kaza ko kana da pneumonia misali ko kana da wani ciwo na sanyi to kaga ba za ka yi amfani da ruwan sanyi wajen ka yi ta'ammuli da mace da mace kuma ka za ka yi wanka da ruwan sanyi ba to shine malam tun wuri sai maka dokaciya sai ce to wanda ba zai iya amfani ba da daman aiki da ruwan sanyi to bai halatta an yi a ce zauje ta ya je wa matar shi ma'ana ya zakke mata hatta yu'idda al'ala har sai ya tattali kayan dafa ruwan zafi wani kaga tarbiyya ce tun da ka samar aka to ka tattala illa an yi hatari mamala ce sai dai idan mafarki ya tsinci kansa kawai a ya tashi da ya yi mafarki wannan kan kaga ba he has no control over it ba shi da wani daman da zai tari wannan abu ne da yake zuwa la mahala to wannan kaga yana da uzuri lahu uzur amma kawai haka mutum ya sani kuma a haka bai tanadi komai ba kuma ya zake kuma sai ya zo bai yi asuba ba har rana ta fito sai ya ce maka kuma yana da uzuri laysa laka uzur to amma ma alhamdulillah da nake duba shari'in malamai da suke anan sai suka ce sai dai idan ya yi hakan saboda uzuri domin sun ce zai tafi zuwa ga taimama misali wanda ya zake wa matar shi ya san ba shi da ikon amfani da ruwan sanyi kuma ya zake mata haka kuma ya zo bai tare da kayan ruwan zafi ko ruwan zafin ba to sai ya tafi ga taimama sai ya tafi ga taimama ba zai zauna ya ce ba zan yi sallah ba kaza kaza kaza ba sai ya tafi taimama yawa domin ita taimama suka ce taimama rukhsatun shari'iyyatun rukhsa ce wato sauki ne sassauci ne da shari'a ta bayar ita taimama rukhsatun shar'iyyatun lil uzri wal marid suka ce wato sauki ne sassauci ne shar'antacciyar sauki ga mai uzuri ko kuma saboda uzuri da ko rashin lafiya duk ya halatta kai taimama to sai malam sai ya ce a cikin shari'in nake karanta muku yanzu sai ya ce wal wat'u amma kaga takan mace laisa bi udrin ba uzuri bane sai ce illa an yatabarrara ko yatadarraru bi tarkihi sai dai in za a cutu da barin saduwa in mutum ya san bai sadu da macen ba zai cutu to ko bai tattara kayan ruwan sanyi ba sai yi yanzu ya zama cikin masu mai uzuri sai ya tashi sai amfani sai ya taimaman shi sai ya ci gaba da ibadan shi na wani lokaci kafin ya samu yadda zai wankan ko kuma kafin ya samu ruwan zafin Allah ta'ala a'lam illa an yahtalima sai dai in yayi mafarki fala shi alai ba komai akan sa shi wannan kawai tafi ce mama a takeice dai idan mutum tsinci kansa yana da janaba a jikin shi kuma ya san ba zai to sai ya taimama ya ci gaba da ibadar shi ba baka license din cewa ka waye gare ce maka yanzu a lokacin sanyin nan shikenan kawai ka zauna ka ce sai rana ta yi kaza kaza a wannan ba daidai bane kai taimama ka zo ka ci gaba da ibadar ka alabu shi idan uzurinka na wanda ba za ka yi amfani da ruwan sanyi ba ya kawu sai kuma ka samu kai wankan ka ci gaba da abin da ya kamata wallahu ta'ala alam babun ya kare faslun wani fasali daban fi tayammumi cikin taimama kaga sai hada su saboda a tare suke saboda alola da wanka da taimama aya ɗaya ne ta kawo su duk aya ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya tattara su ya haɗa su ɗaya a cikin suratul nisa'i ɗaya a cikin suratul ma'ida ta cikin suratul nisa'i Allah tabaraka ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا قديرا هكذا تتسجل سورة النساء أوه Allah tabaraka ta'ala ce ya ku dauka imani kar ku kusaci sallah kuna cikin maye ku je sallah sai kun san abin da kuke kafin ku tafi sallah an kun sha kayan mayan ku to kar ku je sallah sai kun san me kuke faɗa lokacin ba haramta giya ba fa kenan kun san saboda haramta giya ta dauko ne a bitadarruj mataki bayan mataki aka haramta giya an mushi da musulunci a musulunci a musulunci ba haramta giya ba ka duba ayoyi da suke suratul baqara misali yasalunaka anil khamri wal maisir ba haramta giya ba har a madina kenan yake guda ma tunda suratul baqara madaniya madaniya har aka zo madina kenan ba haramta giya ba although a madina aka haramta amma a nan cikin suratul baqara ba haramta giya ba a cikin suratul nisa'i wannan ita ma bata nuna ta haramta giya ba sai da aka tafi ma'ida a ma'ida ne ita ne aka haramta giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون yawa to ana aka haramta giya gaba ɗaya sai da aka tafi fa'ida amma suratul misalin ka dauki na'li ka dauki baqara ka dauki nisa'i duk kawai tana cewa dai a sassauta kuma kaza in za a je sallah banda maye banda kaza ba haramta ba saboda ko da muka cewa da musulunci yake tafiya da wato hukunci a hankali cikin nutsuwa ba da garaje ba ba lokaci ɗaya a kawo abu ba kai har rana Aisha tana cewa da a ce musulunci ya zo da dokoki lokaci ɗaya aka ce mutane duk ku bar kaza ku bar kaza ta ce da mutane sun ce ba za mu bari na Aisha aka ta faɗa ga duba tafsira fi ulumul Qur'an ce to amma da Allah ya so duk shari'o'in su sai ga a hankali in an dan sassauta nan sai a dan tsananta dokar kaɗan har sai a ce to haramu shikenan magana ta tsani saboda haka ita wannan aya cikin suratul nisa'i tana magana ne akan lokacin ba haramta giya ba karo ne ce ko ana magana har yanzu a lokacin kan haramta giya ne ce to shine Allah sai ya ce wala jurban illa abidi sabilin haka nan wanda yake da janaba a jikin shi shi ma ba zai je sallah ba ba zai kusaci sallah ba sai dai mai ketara hanya daga masallaci zuwa wata hanyar masallaci hatta tagtasilu kaga har sai kun yi mai wanka kaga ayar sai ta kawo wanka sai Allah ya ce wa in kuntum junuban wa in kuntum marda in kun kasance ba ku da lafiya in kun ce marasa lafiya aw ala safarin ko kuma kuna kan tafiya kuna matafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko kuma ɗayan ku yazo daga bayan gida yayi fitsari ko yayi bayan gida aw la mastumun nisa ko kuma kuka shafi mata mana kuka jima'i da mata falam tajidu ma'an kuma sai baku samu ruwan da za ku tsaki ko ku wanka ba ku daga waɗannan abubuwan da suke jikinku na kazanta fatayamma musa'idan tayyiba sai Allah ya ce to sai ku nufaci ƙasa mai tsarki ku je ku yi tsarki kenan fatayamma musa idan qayban sai Allah ya nuna ma ya za a yi ma ce mamman ma bai barka haka ba sai Allah ya ce fatayamma musa idan qayban famsa'u bi wujuhikum wa aydikum sai ku shafi fuskokin ku da hannayen ku shikenan taimama shafan fuska ne da hannu kawai ba wani abu bane wata ra islamiya na zo babun taimama wa yara dace to ko ya kai mana yadda ake taimama da ya dinga kawai a lula full dace to wannan gudda ka nemo ruwa kai me amfanin ta wannan yayi wannan yayi da ga ko hadisi Abdullahi ne ma ni lokacin na daukar su wasailin fiƙiya na manta ma ina ga ajin kure ba to a ƙarshe na gwada musu ai wannan sauƙi ne ce ai dama shine shari'a an kaga ta saukar da kai ga wani abu mai wahala to mai sauƙi za ta ajiye ka taimama kawai ka sha fuskar ka da hannunka shi kenan ka yi taimama ba wani abu bane yawa saboda haka Allah tabaraka ta'ala anan kaga ya hada mana taimama ta zo sai nan sai a cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بمبنش كناعنا nan da can fa aidikum minhu nan akwai minhu can babu minhu ana nisa'i so da ka didde sakon ɗaya ne taimama an gane ko so da ka taimama a bashi da Allah ya shar'anta ta a Qur'ani hadisi ijma'in malamai gaba daya to ita ce babun da zamu shiga to malam sai ya ce farko dai at-tayammum an ce at-tayammuma a cikin lugar larabci shine al-qasd ka nufa abu shine ma'anar at-tayammum nufa kai nufin yin abu shine at-tayammum kalma ce ta larabci ma'anar ta nufin yin abu saboda shi kuma sun ciro wannan kalmar cika ce nufi ne daga cikin suratul baqara Allah tabaraka ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد Allah tabaraka ta'ala ya ce ya kun dauka imani an fi min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga cikin tsarkaka kyawawa dadadan abin da kuka surura kuka aikata kuka samu na kun yi kasuwanci kun yi noma kun yi kaza ku ba da zakka zakka ake magana yawa min tayyibati ma wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka ku ba da zakkan abin da muka cirar muku muka fitar muku daga cikin ƙasa sai Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kar ku nufaci bada mummuna cikin abin da kuka cire kayi noma ka ciye yara noman dan abin da ya rage wanda baka gyaggyara da kyau ba sai ka ci a ciki zaka fidda zakka shine Allah ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kar ku nufaci ba da munana cikin abin da kuke da shi ko a cikin dukiyarka sai ka samu munanan wanda suka yage suka ji jiki sai ka ce bari kai sadaka masallaci Allah duk ya hana wannan ce walastum bi akhidi wanda inda ku za a ba ba za ku karba ba in kuna da dama ko za ku karba ma sai ga dai kai to bari dan karba da dole to shine anan suka ciro ma'ana at-tayammum kaga al-qasdu ma'anan at-tayammum suka ce a shari'a kuma an ce al'asdu ba lugar larabci ba suka ce wato taharatun turabiyatun tsarki ne da ake yinsa da ƙasa tsarki ce ‘yar ƙasa yawwa tusta'amalu ana amfani da wannan ƙasa filwaji walyadain a yi amfani da shi wajen taɓa fuska kawai da hannaye biniyat istibahati salati wal ghusli da niyan samun daman a mustahabbatar ayi sallah a yi wanka a yi sallah a yi sallah ko yawa badalan anil wudu'i wal ghusli a madadin wanka da a madadin alula da wanka a madadin kai alula da wanka ne to sai kai taimama saboda baka daman kai ibada shi wannan na wucin gadi ne za a zo dole sai kai wancan wankan ko alulan to shine dai abin da suke nufi da at-tayammum Allah ta'ala alam malam sai yace wa yatayammamul musafiru fi ghairi ma'siyatin wa yatayammamul musafiru matafiyi shine al-musafir zai yi taimama yana mai yin taimama fi ghairi ma'asiyatin amma cikin tafiyar da ba ta saban Allah ba duk wanda yake tafiyan saban Allah baya taimama saboda duk rukusa shi bai da ita mai taimama mai tafiyan saban Allah baya cin mushi in ya rasa abinci fa man yadurra ghayra baghin wala adin fala ithma da Allah ya fada ya ci mushi to baya ci saboda tafiya ce ta saban Allah da ka tafi wani duniya can wata ila dan fashi ne shi Allah ya sauke wata ila zai je kidnapping wata ila kaza ya dauke kai suka ce hatta mutumin da ya saba wa iyayen shi ko mutumin da bawan da ya gudo mai gidan shi ko matar da ta fita ta bar gidan mijinta kawai wai ta yi wani abu shi yaji ko kuma wani abu duk wannan ba sa cikin wanda za su yi wannan bonanzan na musulunci da ya bada misali irin su taimama wata fiye irin su kasuru irin su cin naman nama ko da mushe ne idan yunwa ta yunwa duci ba ba kai akwai littafin da kanta na ga suka ce haɗin bidi'a ɗan bidi'a shi ma in ya tsinci kansa a matafi bare ci bare ci irin wayannan ba saboda suka ce ai bidi'a ai sabo ne sabo ne an gane ko yawa yace to matafi ya samu dama yayi taimama idan ya zamanto ruwansa ya kare ko guzurinsa ya kare ko ya nemi ruwan ya rasa to ya halatta yayi taimama lokacin da zai alula ko da ga ruwan idan kai alula da shi zai kare ka rasa na sha kuma shan yana gaba da mai sallan tukunna to yanzu zaka ajiye ruwanka saboda sha da amfani da shi ko dafa abinci a tafiyarka sai ka dinga taimama wannan shari'a ta baka dama yawa wala taqtulu anfusakum to ya halatta yayi wal maridu hakanan marar lafiya ya halatta ya yi taimama lifaridatin don saboda sallan farilla au nafilatin ko sallan nafila mutum da ba shi da lafiya kuma in ya taɓa ruwan zai cutar da shi yawa a wajen wato gaban alulan nasa to an yadda ya yi taimama kawai ya buga ƙasa ya taimama sa ya ce wa ya taimama sahi'u mai lafiya garau ɗinsa wanda yake lafiyayye shi ma yana mai yin taimama zai yi taimama lil fara'idi ga sallan farillai mai lafiya kalau dinsa zai yi taimama ga sallan farilla idza khafa khuruj waqtiha idan ya ji tsoron fitan lokacinta yawa yanzu kana ga saura is lokacin sallan nan ya fita saura is rana ta fito kaga asuba ta kare lokacinta sai kaga ka ne bukayi nan to ka buga taimama ka je kai sallar asuba kafin rana ta fito dan rana tana fitowa lokacin sallar asuba ya riga ya wuce gaba daya sai ya ce waya taimamu ولا تمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة سما لن يتي ولا تمم الحاضر الصحيح أما كاغا mazaunin gida lafiyayye ba matafiyi ba ba mara lafiya ba shi ba zai yi taimama ba ni nafilatin saboda zai yi sallar nafila misali za ka yi sallar wal'a kawai ka dan nemi ruwa ba ka rasa suka ce bari yin taimama mala ya ce ba zai yi ba wala jumu'atin kuma ba zai yi wa juma'a ma ce mama ba mazaunin gida lafiyayi saboda tana da ruwan lokaci ai kafin lokaci ya kamata a ce ka nemo dukkan hada wala janazatin haka nan ba zai yi wa janaza ma sallar gawa janaza yawa ita ce sallar gawa to gawar ba zai mata sallar da ce mama ba amma ita sai malam ya kawo istitna'i yace illa idza ta'ayyana alaihi janazatu sai dai idan janazar wannan sallar gawan ta ayyana masa daga ta nan kware wata ido da ido yanzu da ayi ga shi kusa da wajen wataƙila makwabcin shi ne ma wataƙila kaza ga to kuma ya rasa ruwan fa sai ya ce mamaye wannan an bashi dama shi yawa ga ta dan yana kallon ta ayyana ta ayyana ya ganta da da idanunsa kuri-kuri ga shi nan za a yi yanzu yanzu kuma babu ruwan da sai ya buga ya ce mama an gane ko ya yi ta amma ba haka ba haka kawai a ba a yin ce mama dan saboda sallar nafila ko juma'a ko janaza mutum mazaunin gida lafiyayye kalau zai je ya nemo ruwa ya samu damansa to wannan shine abin da suke nufi da at-tayammum yace fara'idu tayammum farillan taimama na farko abin da suke wajibi ne sai ka cika su kafin kai taimama yace an-niyatu yin niyya kai niyya kaga duk ibada da yaji malamin ce maka niyya saboda ita ibada la tasihhu biduni niyya ba ta inganta an babu niyya sai yace was-sa'idu tahir da kuma ƙasa mai tsarki in za ka yi taimaman kan ka samu wata ƙasar da dufu tsari ko kuma duk wani datti ko duk wani ƙazanta a ka nemi ƙasa mai tsarki wa mas'ul wajhi kaga da shafan mai fuska farilla ne ka shafa fuskarka wa mas'ul yadaini ila alku'aini da kuma shafan aninka zuwa gwiwar hannunka nan kenan kaga shi ma dole ne wa darabatul ardi alula da dukan ƙasa bugan ƙasa dukan farkon da zaka yi farilla ne dole ka taba ƙasan haka sannan kai wal fauru da gaggautawa yi lokaci guda wa dukhulul waqti kuma wajibi ne ka bari sai lokaci ya shiga kafin kai taimaman ba yin taimama a yi awa ɗaya ko minti talatin ko minti ishirin ko goma ana jira sallah lokacin da kai lokacin sallah shiga za a yi sallah to sai ka buga ka zo kai sallar ka ya ce wattisaluhu bis sala ka gani ko wattisaluhu bis sala da sada me taimaman taka da yin sallah kana yin taimaman ka zo kai sallah kai tsaye babu ɓata lokaci to babu laifi ina ga zamu dan nuna yadda zaki taimama amma dai bari mu karasa wannan gurin ya ce wasaidu ba da aziya ce maka wasaidu tahir ba to sa'id din da ake magana ƙasa mai tsarkin in an ce ƙasa abin da ake nufi ka sani malai ce huwa turab ita ce ƙasa rairayin ƙasan shi as-sa'id ɗaya daga cikin ma'anar as-sa'id shine turab rairayin ƙasan ka ƙasar mai rairayin yace wa qub da tubali tubali ka wani su ba san tubali a nan ba ma mu da mun yi rayuwar ƙauye kan mun sani tubali mun ga iyayen mu sai ginin tubali wal hajaru da dutse yawa da dutse shi ma dutse ma ya halatta ka buga taimama a kansa domin jinsin ƙasa ne yawa sannan wasalj da ƙanƙara irin dew snow ɗin nan duka da ka buga taimama a kansu su ma wal khabkhab da ciyayi ciyawa saboda daga ƙasa take Allah tabaraka ta'ala ya tsira da ita wa nahwu zalika da makamantan waɗannan kenan ka takkalla menene jinsin ƙasa shi yasa wani malami da ya tashi ya maka sauki sai ce kawai duk abin da ke tsowa daga cikin ƙasa zaka iya buga taimama a kansa so da jinsin ƙasa ne ƙasa ta fidda shi za ka yi taimaka kawai shi yasa shi ma anan ce taimaka wani abu zalik saboda bai gama lissafin maka ba karka takure kanka an gane abin nan kuwa to sai malam sai ce wala yajuzu bil jussi al madbuhi amma taimama ba ta alatta da wato simintin da aka dafa shi al jus shine siminti gypsum yawa siminti baya halatta kai taimama domin shi an riga an sarrafa shi aikin dan adam ya hau kansa an yi processing akwai chemicals kaza kaza kaza to shi mala yace bai halatta ba wal hasir hakanan akan tabarma wal khashabi hakanan akan katakai al khashab katako shi ma ba za ka yi ba wal hashish hakanan akan kirari kirari itace yawa shi ma ba za ka yi ba wannan wani zai ce ah to kaza kaza shi wannan ya riga an cire shi daga jikin kasa ayi wata kila ya bushe ma ya riga ya bar jikin kasa shi yasa ba za ka yi shi yasa malamin ya kawo maka su wa nahwihi da makamantan irin waɗannan abubuwan da kasancewa sun bar yanzu kamar wannan kafe din kaga ba zaka buga ce mama akan sa ba to amma ga wata magana sai mana ce wa rukhisa lil marid fi ha'itil hajari an yi sauki an yi rangwame ga mara lafiya ya buga ce mama a bangon daki a bangon daki yana zaune ba shi da lafiya ya rasa wani kuma ba shi da yadda zai kawai sai ya buga ce mama an ba shi sauki yayi kawai wa tub kuma yayi akan tubali din ma illam yajidi munawilan ghayrahu idan bai samu wani wanda zai wato kawo masa wani abu daban da zai yi kamar ko dutse ko kasan ya kawo masa ba bai samu ba yana zaune a wajen yana kwance to kawai ya buga tabi masa a bangon ɗaki an gane wannan ko to da mu bar shi anan ma a takaice sai mu dan gwada yadda taimama man take taimama ita ɗan uwa sauki Allah tabaraka ta'ala ya kawo mutane kuma a bace wacce take an baka dama annabi ya kawo hadisai da yawa sahabbansa da yawa wani sahabi daga cikin sahabbai wata rana ana sallah a cikin wata tafiya sai annabi ya ga bai sallah ba sai annabi ce mai mana ka an tusalliya me hana kai sallah sai ce asabatini janaba wala ma janaba ne ta same ni babu ruwa sai ya ce alayka bis sa'id fa innahu yakfik ka je kai amfani da kasa mana ai ya ishe ka ya ishe ka ta rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya aiki ɗaya daga cikin sahabbansa ya je masa aika da ya je sai ga ya dare ya ce ai da na je janaba ne ta same ni to shine na rasa yadda zan yi shine na kwanta a ƙasa ne ta birgima kamata man ragar dabba kamar yadda dabba take birgima a ƙasa kawai ne ta birgima a ƙasa matsayi shi na ganin wanka kenan to shi sai annabi ya ce masa ai yakfika an taqula hakaza bi yadayk ai ya ishe ka kawai kai haka da hannunka fa daraba yadahu ala al-ard sai annabi ya buga hannunsa akan ƙasa so ɗaya ya shafi fuskarsa da hannunsa ya ce ai ya ishe ka haka so kaga taimama sauki ne Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana to kawai ita yadda ake yin ta ba wani abu ne wala kana mu dai wato ƙasa mai tsarki ko dutsen ne ko tubalin ne ko ciyawan ne ko kiraren ne wanda misali a ko ko ko abin da yake da dangantaka da ƙasa to kawai ka buga hannunka haka in ka buga shi haka guda biyun nan ka haɗa su idan akwai ƙura kaɗewan saboda kar ka je ka saka wani abu a cikin idanunka ne tunda da idanu duka aka fara to in ka akwai ƙura an ka kaɗe kawai ba wani abu za ka yi ba sai ka yi haka kawai haka kawai haka kake yin azuna shi kenan kuma da wannan bugun sai kuma ka yi haka haka ake yi haka shi kenan shi ma wannan kai haka da wannan za mu zo abin da ya sa ba mu zo sunoni ba ne yanzu kai saboda ya faɗa maka cewa a cikin wajiban ne akwai wa mas'ul mas'ul wajhu wa mas'ul yadaini ila al-ku'aini shi sana maka to haka za kai in hanin ka zo haka haka kai haka shi ma kai haka shikenan ka fara da fuska shikenan sai mun zo sunnoni za mu yi sauran bayanan insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri wa alaikum salam wa rahmatullah almaji na'am yawa shi ai wankan daukan haji ko umra shi kaga lokacin da zaka shiga haramun ka dai a miƙatin ka zaka dauke shi to shi bangaren aikin haji ne wannan shi sa malam ba zai kawo maka shi a nan ba bangaren aikin haji ne saboda shi wajibi ne tunda kaga ba a kayan aikin haji dole sai da ihra da sai ka shiga ihrami sai ka tahalluli to saboda a lokacin da ka yi wankan ka yi ka shiga ramin ka kai nafilan ka kafin ka ci gaba to shi wannan yana bangare shi yasa anan bai kawo maka shi ba saboda babun sa ne mai cin gashin kansa daban ai aikin haji mun sani akwai abubuwan da suke rukunai akwai wajibai akwai sunnoni akwai mustahabbai akwai abin da in kai sai ka yi biyan bashi da yanka sai ka yi kaza akwai abin da aikin hajjin ba sai yanzu misali dai kaga ba za ka aikin hajji ba bai ihrami ba ba zai yiwu ba yawa ba zai taba yiwa ka aikin hajji da kayan jikinka kaza kaga ba zai yiwu ba kaga wajibi ne rukuni ne ma sai ka shiga ihrami misali irin su ne tawafi rukuni ne min arkanul hajji kaga tawafi irin su tawafi irin su alwuquf bil arfa misali in kai alhaji ne ba umra ba kaga wannan shi ma haka to irin wannan suna nan to su kuma a babun aikin hajji ake magana amma a babun gaba daya a ce maka me ya kaga babu aikin haji sai su alaji wannan ka ai sai Allah wanda ya bari tsaba ilaihi sabila wata ido na rage mara yawa ba zai je haji ba Allah tabaraka wataala ya samu na cikin masu zuwa da yawa Allah tabaraka wataala ya yassare mana to shi yasa malam ba zai kawo maka ba Allah tabaraka wataala ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri na oke tuban a wannan ka ina garin ai sai dai daga bayan maka bayani amma yanzu ka yi daga bayan zan maka bayani eh Allah ya rufa mana asiri اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قنا عذابك كما تبعث عبادك اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعن علينا وزدنا ولا تنقصنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا أينما كانوا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحيه منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم بارك لآبائنا اللهم بارك لآبائنا وعلمائنا اللهم بارك لآبائنا وعلمائنا اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله